لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان افضل رسوله وخاتم انبيائه محمد صلى الله عليه واله وسلم اختاره الله من بين عباده وفضله على خلقه وبعثه إليهم جنهم وإنسهم فعن واسلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم أخرجه مسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم مصطفى من الله تعالى من به على عباده المؤمنين كما قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين حباه الله سبحانه وتعالى حسن الخلق والخلق أدبه فأحسن تعديبه وزينه بالعلم والتقى والرأفة والرحمة والعطاء والجود وبكل خلق حسن حتى مدحه تعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم على نبيه قلبه على أمته المتبعين لأمره التاركين لزجره وأطاب لهم لفظا ولو كان سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنه وتركوه ولكن الله جمعهم عليه وألان جانبه لهم تعليفا لقلوبهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك عباد الله لا يكون الإنسان مؤمنا حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قال القاضي إياد رحمه الله تعالى كفى بهذه الآية حدا وتنبيها ودلالة وحجة على لزوم محبته ووجوب فرضها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم إذ قرع تعالى من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله وأوعدهم بقوله تعالى فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله انتهى كلامه رحمه الله وهذه المحبة يا عباد الله تعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وعبادة الله سبحانه وتعالى بما شرع وأمر فالمحب الحقيقي هو الذي يطيع محبوبه فيما أمر ويهاول اقتداء به فيما يفعل ولا يعصيه في أمره ونهيه وإن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا نصره والدفاع عنه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وعيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السبلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم فإذا ظهر رجل يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أو يرد شيئا من سنته بهواه أو يسخر بشيء مما جاء به فإنه يجب على الحكام أن يمنعوه ويقبضوا عليه ويقيموا حد الله تعالى عليه وإلا أخذهم الله سبحانه وتعالى جميعا به إذ حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم وأكرم وألزم لنا وأوجب علينا من حقوق السادات على مماليكهم والآباء على أولادهم لأن الله تعالى أنقذنا به من النار في الآخرة وعصمنا به لنا أرواحنا وأبداننا وأعراضنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا في العاجلة فهدانا الله به لما إذا أطعناه فيه أدانا إلى جنات النعيم فأي نعمة توازي هذه النعمة وأي منة تداني هذه المنن ثم إنه جل ثناؤه ألزمنا طاعته وتواعدنا على معصيته بالنار وواعدنا باتباعه الجنة فأي رتبة تداهي هذه الرتبة وأي درجة تساوي في العلا هذه الدرجة فحق علينا أن نحبه ونجله ونعظمه ونهابه أكثر من إجلال كل عبد سيده وكل ولد والده وبمثل هذا نطق القرآن ووردت أوامر الله جل ثناؤه عباد الله إذا تولت الأمة عن نصرة نبيها فإن الله ناصره وكافيه قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقال تعالى إنا كفيناك المستهزئين قال العلامة السعدي رحمه الله وهذا وعد من الله لرسوله ألا يضره المستهزئون وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة وقد فعل تعالى فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله انتهى كلامه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والقصة في إهلاك الله واحدا من هؤلاء المستهزئين والقصة في إهلاك الله واحدا واحدا من هؤلاء المستهزئين معروفة قد ذكرها أهل السير والتفسير وهم على ما قيل نفر من رؤوس قريش منهم الوليد بن المغيرة والآس بن وائل والأسود بن المطلب وابن عبد يغوث والحارث بن قيس وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر وكلاهما لم يسلم لكن قيصر أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم رسوله فثبت الله ملكه ويقال إن الملك باق في ذريته إلى اليوم وكسرى مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل فقتله الله بعد قليل ومزق ملكه كل ممزق ولم يبق للأكاثرة ملك وهذا والله أعلم تحقيق لقوله تعالى إن شانئك هو الأبتر فكل من شأناه وأبغده وعاداه فإن الله يقطع دابره ويمحق عينه وعثره انتهى كلامه رحمه الله فاشكروا الله تعالى عباد الله على نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم وانتصار الحق على الباطل واحذروا الاستهزاء بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كفر أعاذنا الله وأجارنا منه وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان توابا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايعك وانا مسلمي أيوه دبر مؤونا الجمعة من البركة دباتي لتكي كار من بيان وعي النبي صلى الله عليه وسلم ومنيني حكي ko wani ko wasu daga cikin haƙoƙin manzon Allah akan mu sallallahu alaihi wasallam ya ku yan uwa masu girma daga cikin girmama wadda Allah madaukakin sarki yayi wa wannan al'umma shine ya aiko mata fiyayye a cikin manzannin shi ya aiko mata cikamakin annabawa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya zabi manzon Allah daga cikin bayi domin annabci zabe ne na Allah ba wai aiki zaka yi tukuru ba har ka cimma annabta ka zama annabi annabci zabe ne wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah ya zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bibita shi akan dukkan halitta ya aiko shi zuwa ga mutane gaba daya har ma da aljanu manzo Allah shine annabin karshe da zai zo a ma'ana wannan duniya gaba daya da haka an aiko manzon Allah zuwa ga mutane da aljanu hadisin wasila ibn al-asqa Allah ya kara masa yarda yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allah ya zabi Kinana daga 'ya'yan Isma'il annabi Isma'il daga annabi Ibrahim to a cikin 'ya'yan annabi Isma'il Allah ya zabi Kinana daga cikin kuma 'ya'yan Kinana Allah ya zabi Quraysh ma'ana kabilun da suka haɗu suka zama Kinana Allah ya zabo kabilar Qurayshawa daga cikin kuma Qurayshawa Allah ya dauko gidan Bani Hashim daga gidan Bani Hashim Allah ya zabe ni inji Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka manzo Allah kun ga zabe ne cikin zabe sai da ma'ana Allah ya zaba ya ƙara zaba ya ƙara zaba sannan Allah ya dauko Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah zababbe ne daga wajen Allah Allah yayi baiwa yayi kyauta ya yi ni'imar shi ga wannan al'umma kamar yadda Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minin tabbas haƙiƙa Allah yayi baiwa ga mu'minai yayi musu kyauta yayin da ya aiko musu manzo daga cikinsu yana karanta musu ayoyin Allah yana tsarkake su yana koya musu alkur'ani da sunna duk da da kafin wannan suna cikin bata mabayyani Allah madaukakin sarki ya kawata manzon Allah da kyawawan halitta da kyan halitta da kuma kyawawan halaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu rino kyakkyawan rino daga wajen ubangiji Allah madaukakin sarki ya kawata manzon Allah da ilimi ya kawata manzan Allah da tsoron shi da kiyaye dokokin Allah sannan ga jin kai ga rahma ga tausayi sannan ga kyauta da bayarwa manzan Allah duk wani hali na gari mai kyau manzan Allah yana da shi har Allah ya yabi manzan shi yake cewa innaka la'ala khuluqin azim hakika kai kai kana kan al'akana kan halaye ta'adu masu girma al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki ya sanya wa zuciyar manzon Allah san wannan al'umma din musamman masu bin umarnin Allah mu'minai kenan masu barin abinda Allah ya hana manzon Allah yana musu magana mai dadi duk abinda manzon Allah zai gaya wa sahabban shi da al'ummar sa magana ce mai dadi wanda da manzon Allah ba haka yake ba da maganar sa magana ce mai tsauri da zuciyarsa tana da tsauri da duk waɗannan sahabbai sun watse ba su zauna ba Allah ce walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik da ka zama mai tsauri mai tsanantawa zuciya ba tausayi da sun watsi kaga kenan haduwar sahabbai a tare da manzon Allah alama ce ta wannan kyakkyawan hali da Allah ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku yan uwana masu girma kuna sanar da cewa ba yadda za a yi mutum ya zama mumini har sai ya zama ya fi san manzon Allah fiye da mahaifinsa fiye da mahaifiyarsa fiye da 'ya'yan shi fiye da dukkan mutane gaba ɗaya sai ka bibita soyayyar manzon Allah akan waɗannan gaba ɗaya kana iya barin su kana iya saba musu saboda me saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana in suka kawo wani abin da ya saba wa abin da manzon Allah ya zo da shi zaka iya sha ku rike na ku ni zan bi na annabi inda za a baka zabi cewa ka zabi rayuwar su ko ta manzon Allah zaka zabi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa ka gaya musu idan iyayenku da ‘ya'yanku, da ‘yan uwanku, da matekunku, da danginku, da dukiyoyin da kuka tara, ba wai wadda ka gada ba ko aka baka kyauta, wadda ka yi wahala ka tara, da wuraren zama, ma'ana da kasuwancin da kuke jin tsoron kada ya lalace kuna kaffa-kaffa da shi, da kuma wuraren zama da kuke so. Idan waɗannan abubuwa guda takwas suka fi soyuwa a wajenku fiye da Allah da manzon Allah da jihadi kan tabarkin Allah, Allah ce to ku jira. har Allah ya zo da lamarinsa sai Allah ya ce haƙiƙa Allah baya shiryar da mutanen da suke fasikai ma'ana waɗanda za su bibita waɗannan abubuwa guda takwas akan annabin Allah akan Allah madaukakin sarki da annabinsa da jihadi kan tabarkin Allah to waɗanda suka yi wannan fasikai ne alqadi iyad cikin littafin sa ashifa yana cewa wannan aya ita kadai ta ishi zaburawa da fadakarwa da dalili da hujja akan wajabcin san annabi sallallahu alaihi wasallama sannan da cancantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ka dube yadda Allah madaukakin sarki ya kwankwashi ya ma'ana soki wanda zai zama iyalan shi da dukiyarsa da ƴaƴan shi sun fi soyuwa a gurin shi fiye da Allah da manzon Allah sannan ƙarshe Allah ma ya jan kunne ya ce ku jira idan mutum ya zabi aka ya jira ma'ana kai ka san abin da zai biyo baya ba bane wanda yake mai daɗi sannan ƙarshe kuma Allah ya nuna cewa duk wanda ya wannan to ya zan fasiki wannan soyayya ta annabi sallallahu alaihi wasallama tana nufin kai mai ɗa a cikin duk abin da ya umarta ka gazgata shi cikin duk abin da ya bada labari in ya tabbata aka ce manzon Allah ya ce kaza ko ka gane ko baka gane ba ka yadda kai imani manzon Allah ya bada labari kaza zai faru ko ka gane ko baka gane ba kada kai izgili kada ka ce ya za a yi haka kai imani in kuma bai inganta ba wanda aka bi ka'idoji na ilimi aka tabbatar da cewa wannan magana bata inganta ba to kaga ma'ana mutum zai tawakkufi rashin ingancin maganar ne yasa bai dauka ba amma in ta inganta to zaka mika wuya da kunnanka da jikinka gaba daya ka nisanci duk abin da manzon Allah ya hana soyayyar manzon Allah tana nufin ka nisanci abin da manzon Allah ya hana shi yasa zaka yi mamakin mutanen da suke cikin sabo suna yin abin da manzon Allah ya hana ko suna shaye-shaye ko suna rawa ko suna ma'ana cakuɗa maza da mata kuma suna da awar ƙaunar annabi sai ka gane a nan waɗannan suna buƙatar ilimi da fahimta ai ba ka ƙaunar manzan Allah da saɓa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma san manzan Allah yana nufin ka bauta wa Allah da abin da manzan Allah ya zo da shi ya umarni masoyi na hakika shine mai yin biyayya ga abin da yake ƙauna ga masoyin shi shine yake ƙoƙarin kwaikwayon masoyin shi kuma baya saɓa masa cikin abin da ya ce yayi ko ya bari ya ku yan uwa masu girma daga cikin haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallama akan mu mu al'ummarsa akwai bashi kariya da kare shi har ma Allah yana cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah in ma ba ku bashi taimako ba to ku sani Allah ya taimake shi iz akhrajahu allazina kafaru yayin da kafirai suka fitar da shi daga garin makka saniyas ne iz huma fil ghari suna su biyu daga shi sai sayyidina abubakar suna kogo sun ɓoye saboda kafirai sun fito da manzon Allah sun nemi ya bagarin maka ko sun kore shi sun takura Allah ce sani yasnaini izhuma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana yayin da manzon Allah yake gaya wa abokin shi sayyidina Abubakar sahibin shi cewa karka damu da kafirai suka zo suna neman su sayyidina Abubakar yaga cewa kadan sun kuyawa kade za su su gansu sai ya ji tsoro sai manzon Allah ce kada ka damu inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu sai Allah ce fa anzalallahu sakinatahu alai Allah ya saukan mai da nutsuwa wasu malamai suka ce ana nufin annabi wasu suka ce sai jana abubakar din tunda shi manzo Allah a nutse yake fa anzalallahu sakinatahu alai wa ayyadahu bi junudin lam tarawha ya karkufa shi da rundunar da ku buganta ba waja'ala kalimatal ladzina kafaru subula Allah ya sanya kalmar kafirai ta zama a ƙasa wa kalimatullahi hiyal uliya kalma Allah ta zama ita ce madaukakiya wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne mai hikima da haka idan wani mutum zai bayyana yana suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana mai mai da sunnan manzon Allah yana soke ta da son zuciya ba da ilimi ba ko yana izgili ga wani abin da manzon Allah ya zo da shi to wannan wajibi ne dama akan hukumomi su kama shi su ma'ana hana shi wannan abu kuma tsayar da dokar Allah akan shi idan al'umma ba su yi haka ba to Allah zai iya kama su gaba ɗaya da wannan haƙƙin gaba ɗaya da haka kama wanda yake ɓanna a hana shi ɓanna ceton al'umma ne gaba ɗaya musamman kuma ɓanna irin wadda ta shafi haƙƙi na manzon Allah haƙƙin manzon Allah ya fi na kowa girma ya fi zama wajibi a kanmu fiye da haƙƙin shugabanni a kan bayinsu mun dai san yadda bauta take to haƙƙin manzon Allah a kanmu ya fi haƙƙin da ubangida yake da shi akan bawan shi ya fi haƙƙin da iyaye suke da shi akan 'ya'yansu kana jin ɗanka da ka haifa ko ba wani bayani kasancewa dole ne maka ɗa'a da biyayya domin yadda ka haife shi kai wahala da shi to haƙƙin manzan Allah akan mu yafi wannan haƙƙi da uba yake da shi akan ɗan shi domin ta hanyar manzan Allah ne muka tsira daga wuta za mu tsira daga wuta mu mutu da imani mu shiga aljanna a nan duniya ta hanyar imani da manzan Allah ne muka samu tsari na dukiyarmu da mutuncinmu da 'ya'yanmu duk wanda ya taɓa sai Allah madaukakin sarki ya kama shi domin baya halatta jinin musulmi sai yayi abin da yake ya cancanta a zubar da jinin shi ka samu kariya da wannan imani din sai Allah ya shiryar da mu da manzon Allah idan muka bi shi zuwa ga aljanna kana da wata ni'ima da tafi wannan ni'ima babu wata ni'ima da tafi wannan ni'ima a duniya ka rayu musulmi a lahira ka mutu ka tadda kyakkyawan sakamako sannan kuma da aka wajibi ne mu so manzon Allah mu girmama shi mu ɗaukaka shi fiye da duk wata girmamawa da ɗaukaka da zamu yi wani ɗan adam a duniya wannan shine abin da alkur'ani ya zo da shi kamar yadda muka karanta aya shine kuma abin da Allah ya umarni amma in al'umma ta bada baya ta juya baya to Allah ya gaya mana cewa ya ayyuhan nabiyyu Allah ya ce ya kai wannan annabi hasbukallahu Allah ya isar maka wa man ittaba'aka minal mu'minin ya isar wa waɗanda suka bi ka daga mu'minai Mana inda al'umma za ta juya baya ba za ta kula da haƙƙin manzon Allah ba ba za ta kare ba ba za ta hana ba to ta sani ba Allah yana nan kuma Allah ya isar wa manzon Allah a wani gurin Allah ya ce inna kafainakal mustahzi'in mun isar maka da duk masu izgili ko su waye alamatu sa'adi yana cewa wannan alƙawari ne da Allah yayi cewa duk masu izgili ba za su cutar da annabi ba da yadda mutum zai kai da izgili zai ya bari kuma Allah zai isar masa da su da abin da ya ga dama na uquba kuma haƙiƙa Allah ya aikata haka je imamu sa'adi wa qad fa'ala ta'ala domin ba wanda zai fito ya bayyana izgili da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abinda manzan Allah ya zo da shi ba sai sai Allah ya halaka shi ya kashe shi mummunan kisa domin rundunar ubangiji tana da yawa hanyoyin da Allah zai kama bayi suna da yawa kai dan adam kai kake tinkaho kake tunanin kai wani abu ne amma da karan kanka a jikinka ma hanyoyin da Allah zai kama ka Allah kaɗai san iyakarsu da haka Allah ya yi wannan ba wani wanda zai fito yana ta mutuncin annabi sai Allah maɗaukakin sarki ya kaskanta shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ta rahimahullahu ta'ala yana cewa kissa labarurruka da yadda Allah ya dinga halaka masu cin mutuncin annabi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya yace labarurruka ne sanannu malaman sira da tafsiri sun ambata yace waɗannan ma da Allah yake wa yake magana yake cewa manzon Allah mun isar maka su yace an an faɗa cewa wasu ne daga cikin Qurayshawa kamar Al-Walid ibn al-Mughira da As ibn Wa'il da Al-Aswadan Al-Aswad ibn al-Muttalib da Al-Aswad ibn Abd Yaghus da Al-Haris ibn Qais aka ce waɗannan su aya take nufi da kuma makamantan su to dukan su kuma ba wanda Allah ya kyale sai Ibn Taymiyyah yake ba mu misali yace manzo Allah ya rubuta wasiƙa zuwa ga manya-manyan sarakuna guda biyu na Farisa da Rum Kisra da Kaisar dukkaninsu musu musulunta ba sakon ya je sun karanta amma ba wanda ya musulunta a cikinsu sai dai shi kaisar da aka kai mai sakon manzon Allah sai ya girmama takaddar ya girmama wasikar bai wulakanta ta ba ya girmama manzon da aka aiko dan aiken shi ma ya girmama shi wannan abin da yace Allah ya tabbatar mai da mulkin shi ana cewa har yanzu mulki yana cikin zuriyar shi kamar da Sheikhul Islam yake faɗa a lokacin yace har yanzu mulki a cikin zuriyar shi yake tafiya Allah ya ban musu mulkin a gidan ku duba fa takardar manzo Allah ya girmama shi yasa ba karamin hadari bane a ce manzo Allah ya ce ka ce bazan yi ba ba karamin hadari bane a ce manzo Allah ya ce kai izgili ko da baka bayinta ba yi shiru yi imani haka mu'mine suke warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina suna cewa duk mun yi imani yace shi ko kisra shugaban farisa kenan da aka yi mai takardar manzan Allah wasiƙa sai ya kyakketa wasiƙar ya yi yagata ya yi izgili ga manzan Allah su dalai sallama bai jima ba da yin wannan ‘yan kwanaki kaɗan Allah ya halakar da shi kuma Allah ya kyakketa mulkin nashi kamar yadda ya keta wancan wasiƙar da aka yi zama daga lokacin mulki ya fita daga cikinsu gaba ɗaya mulkin ya bar zuriyarsu suka lalace ya ce to wannan shine abin da Allah yake faɗa inna shani aka huwal abtaru Allah yana cewa manzo Allah duk wanda zai bata ka zai kika to shine al'abtar shine yankakke shine halakakke da haka duk wanda zai ki manzon Allah ko yayi gaba da shi to ya sani Allah zai yanke bayan shi kuma Allah zai shafa ainahu wa asarahu jinsa da komai da wani abu duk Allah zai yi zai wayi gari ko da za a ambace shi a duniya ambato ne irin wanda ake yi manya manyan kafirai da mulhidai wanda ba ambato bane mai kyau irin wanda ake yi fir'auna da abu lahab da makamantansu da haka mu gode wa Allah ya ku ƴan uwa a bisa taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma cin nasarar gaskiya akan banna sannan mu kiyayi izgili da abin da manzon Allah ya zo da shi yin haka kafirci ne kamar yadda Allah ya faɗa don haka gini akan hukuncin da ya fito jiya a alhamis 21 ga watan jimadal ula 1444 wanda ya daidai da 15 ga watan 12 2022 na yanke hukunci akan Abdul Jabbar akan irin maganganun da yake wannan abin ayaba ne ga masu mulki domin yanke fitina ne dam da an bar abin yana tafiya to da ba a san yanzu inda muke ba sannan abu na biyu shi ma wanda ya gudanar da shari'a abin ayaba masa ne ya kamanta ya yi ƙoƙari kuma dama wannan shine abin da yake haƙƙi kamar yadda muka ambata na dukkan na na annabi sallallahu alaihi wasallam akan dukkan mumini sannan waɗanda akwai mutane da suke surutu sai ka ji mutum yana faɗan magana amma in ka da ka zauna da shi inda za ku yi bayani sai ga asalan ma bai san inda aka dosa ba kullum muna maimaitawa cewa mutumin nan zuwa yake yana faɗan munanan maganganu da suka shafi manzon Allah kuma ya ce Bukhari ko Muslim ko Tirmidhi ko Imam Ahmad ya rawaito wannan maganar ya bada juz'i da shafi ku gane ba wai maganar in akwai wani ne yayi batanci ka zo dan kame yadda batancin ka karanto ka ce ya ce kaza amma maganar nan ba daidai bace kaga da an tambaye ka zaka ce wane ne ya rubuta ga guri ga kaza amma ne raddin ta nake amma ka zo maganar da babu ita da ka ce tana Bukhari ba ta Bukhari ka ce tana Muslim ba ta Muslim kace tana musnad Imam Ahmad babu domin dalili an ce budo ka nuna babu to mutumin da yazo da irin waɗannan lafazai kuma yace tana suna guri kaza aka ce fito da abin ya kasa gwadawa to dole ne za a ce shi yayi domin in ba shi yayi bai faɗi inda ya gani tunda har ya faɗa wani abin wani abin mamaki har da juz'i da shafi da namba kuma an ce budo juz'in da shafin da nambar karanta magana ya ce ma'ana yake faɗa ba hakan ma'ana take a gurin malamai ba ma'ana a gurin malamai lafazi ne zai zo sai ka kawo lafazin mai ma'anar shi wannan ko a hausa muna da shi za a ga ma'ana lafazin yaka da lafazin zo duk suna ɗaukar ma'ana ɗaya lafazin karɓi ungo amshi duk suna ɗaukar ma'ana ɗaya to wannan shine malamai suke cewa za a iya riwayar hadisi da ma'ana a ba da labarin wani abin da manzo Allah ya faɗa amma da ma'ana shine suka ce in ma'anar iri ɗaya ce ba laifi manzo Allah ya ce jalasa kai kuma ka ce qa'ada ko ya ce qama kai ka ce nahada duk zai bada ma'anar amma ba da za a ce manzo Allah ya yi aure kai kuma ka ce ya yi fyaɗe ina ma'ana aure da fyaɗe ba su da alaka cewa aure har ruwa ta ce ya ba da sadaki kai kuma ka ce kwace yayi wanda dukkan malaman musulunci in suka zo wannan hadisi a babin aure suke sa shi a babin maganar sadaki har tattaunawar malamai akan wannan suka yi yanzu ba muka gama maganar abin da Allah ya alƙawari inna kafainakal mustahzi'in idan da gaskiya ne waɗannan littattafai zagin annabi suke cin mutuncin annabi suke Allah ba zai ɗaukaka su ba ba yadda za a ce Bukhari a rubuta shekara dubu Muslim duka waɗannan littattafan kowanne ya haura shekara dubu kuma Allah ya bar su har yau bayan Allah duk duniya in ba wanda ya karkace ba duk duniya in ka je zaka je an za a yi ma magana addini za a ce Bukhari za a ce Muslim har ma malamai suna cewa talaqqatuhum a'im talaqqatuhum al-a'immatu bil qabul malamai sun karbi waɗannan littattafai sun rike su da hannu biyu to idan ka ce cin mutuncin annabi ne aka rubuta a ciki to ya aka suka keto wannan shekara dubu Allah bai bai halaka su ba bai bai daidaita su ba ba yanzu muka karanta Allah ya yi alƙawari ba ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin sannan Allah ce inna kafaynaka almustahzi'i to kaga wannan yake nuna kai ne baka fahimta ba kai ne baka gane ba to da haka wannan yadda qadiyar take kenan qadiya ce ta mutun ya bada magana ya munanan maganganu kuma ya ce suna littafan musulunci an ce to buɗo karanta littafan musulunci tunda littafan nan ga suna a ko ina yana daga cikin ni'imar Allah littafan sunna ba sa buya duk inda ka je akwai su to buɗe karanta babu waɗannan abubuwa to dole kai ka zo da su sannan a cikin wannan abin da ya faru za mu gane haɗarin sukan bayan Allah bawan Allah nan ya fara da sukan mutanen da suke rayuwa tare da shi farkon lamarinsa malam Jafar ne abin sukan shi ya sani ma'ana malam ya yi karatu da shi yake ba da shi yake ba shi ne zai zo ya soka ya zage-zage daga nan ya matsa gaba sai ya koma kan malamai wanda suka wuce ya soki Muhammad bin Abdul Wahhab ya soki Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya zama shine aikin shi daga nan ya ƙara matsawa sai da kan manya manyan malaman ma da an ijma'i a kansu ya dawo kansu Bukhari Muslim da waye ya matsa sai da kansu sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu a gurin yaran shi Anas dan Malik makaryaci ne abinda suke ce mai kenan sayyidina Abdullahi dan Umar makaryaci ne haka Abu Huraira makaryaci ne a gurin su duk haka suke faɗa suna nan suna rubutawa da ya matsa gaba kuma sai ya jira kan Annabi sallallahu alaihi wasallama me ya jaye shi wancan zunubi ne wani yana jan wani shi yasa anan nasiha ce gare mu mu kanmu masu karantarwa da wa'azi da ilmantarwa da dukkan al'umma duk abin da za ka yi ka kiyaye mutuncin mutane wasu suna zama a facebook su zagi wancan su ɓata wancan da sunan ilimi da da'awa wannan ba daidai ba ne ba turbar gaskiya ba ce akwai kuskure akwai ganganci kowane kuma abu akwai yadda ake mu'amalantar shi malami akwai malamin da abin da yake tsakani da Allah yake ko da baki da kuɗi ba iya bayanta sai yake in za ka yi mai gyara da ilimi yi mai gyara ta hanyar da ta dace ko da za ga ya mutane su nisance shi to yi magana ta hanyar da ta dace balantana wanda yake musulmi mai karantarwa mai ilmantarwa ko mutum ya zauna shine kullum ma'ana zagi da batanci ka damu da kanka shine abin da yake daidai kai gyara kuskure idan wani ya zo ya yi bayani ya halatta kaza in ka zo karatu ka ce wannan abin haramun ne ga dalilai kaza da kaza da kaza bai hana mutane su fahimta ana kama sunan mutum a kirere da shi idan ɓannar shi ta fito fili kuma ya zama yana halakar da mutane to nan a babin nasiha sai a ce jama'a ku guji ne saboda halakarwa yake shi ma ba mutuncin shi za a shiga ba ba ruwanka da kowa ce an luwaɗi ne ko ɗan caca ne duk wannan ba buƙatar wannan munasabar ka yi tahziri yadda mutane za su nisance shi amma in malami ne da yake da awaye kuskure to in ka zo karatu gyara kuskuren mun samu malamai a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama in ka rubuta tambaya ka ce malam wane yayi fatawa kaza malam me zaka ce sai ce ba zan amsa ba in kana son amsa yi min fatawar ba tare da ka kira sunan wani malami ba ka ce malam me hukuncin kaza amma ka kira min sunan malami sai ce ba zan amsa ba kuma ka bibi manya-manyan rubuce-rubucen malami ta wanda muka rayu da su za ga ba su da irin wannan uslubi to wannan abin darasi ne gare mu saboda shi shi umancin zunubi yana ja zuwa ga wani zunubin kamar yadda kyakkyawan aiki yana kaiwa zuwa ga kyakkyawa to haka shi umancin zunubi in ba Allah ya taimaki mutum ya tuba ba idan yayi karami gobe ya ƙara karami jibi ya ƙara to gata sai ya shiga babba daga nan sai ya tabi shi sa za ga mai shaye-shaye sai ka tarar yana kisan rai me ki sai ka tarar yana yana yana yana barin sallah baya sallah sai ka tarar domin me zunubin ne zuciyar tana ƙara baki kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun sai wannan abin ya rufe zuciya to shi yasa duk abin da mutum zai kiyaye haƙƙin bayan Allah shiga cikin haƙƙin bayan Allah da zagin su abu ne mai mai mai mai rintsi Allah madaukakin sarki yana cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil muharaba duk wanda zai gaba da masoyina wanda yake kaunata waliyina to Allah ya ce ina mai shele yazo mi buga buga buga wa ba kuma wanda zai yaki da Allah ya ci nasara to dan haka sahabban manzon Allah manya manyan malamai da suka shude waɗanda suke karantarwa to mutum ya sani ko da ya zo kan wata magana tasu da ya gani ba daidai bace ya nema musu rahma ya gyara maganar ya wuce amma shiga mutunci da zagi ka dinga cewa ai suna sanar suka rubuta sun san cewa cin mutuncin annabi ne suka rubuta ai dama ƙarya suke ai kaza ai kaza to ba yadda za Allah ya kyale ka ubangiji Allah ya kare mu ya Allah madaukakin sarki ka kare mu daga shiga cikin irin wannan musiba Allah ka tabbatar da mu akan imani Allah ka raya mu akan wannan addini ka karɓi rayuwar mu kan wannan addini ka tashe mu tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da salihan bayi ya Allah ka ji kan magabatan mu iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da matanmu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka yafe musu kurakuransu ka haskaka makwancinsu Allah madaukakin sarki mu ma ka sa mu cika da imani Allah ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mai albarka da dukkan ƙasashen musulmi gaba ɗaya Allah duk inda ake da fitina da tashin hankali Allah muna roƙonka Allah ka yaye musu wannan Allah madaukakin sarki ka kare mu gaba ɗaya ya ku yan uwa mai salati ga fiyayyen halitta manzon Allah manzon rahma hakika Allah ya umarci mu da yi wa annabinsa salati kuma yayi ce duk wanda manzo Allah yana cewa duk wanda ya mun salati daya Allah zai mai goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk